الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ɗaya ga watan safar asabar ɗaya ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya babi na ko kuma darasi na tasa'in da uku za mu tashi darasi na tasa'in da hudu a wannan littafi na umdatul ahkam a cikin kitabun nikah na shehin malami abdulwahid ibn abdulghani al-maqdisi al-jama'ili rahmatullahi alayhi inda muke karanta wannan littafi na umdatul ahkam a subara a wannan masallaci mai albarka na marigayi alhaji bashir usman tofa da ke unguwar ganda albarka muna cikin kitabun nika hadisi mai lamba ta ɗari uku da sha uku za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari uku da sha hudu idan ba a manta muna tunatar da junan mu a babu cewa muna cikin matsala ta aure shi kuma aure kamar yadda muka faɗa wato matsala ce da ya kamata a tunatar da juna akan abin da ya shafi manufofinsa domin duk inda ka ga mutum ya kasa cimma manufa a kowane irin abu to bai da manufar shine misalin da ake bayarwa ina yawan ba da wannan misalin yanzu wanda ya kawo karatu daga inda zai zuwa nan minti biyar ne zai kawo shi to idan yana da manufa za ka ga ba zai kawo wani ya ce da Allah zo mu je karaka ne tirar daya ba zai bi shi ba saboda ya san yana da manufa ga inda zai shi wani ba zai ce da Allah zo karaka ne kuri kaza ya bi shi ba saboda yana da manufa amma mara manufa kuwa zai iya bin wani kaga suna ta yawo daga nan a nan sai ba a gaba karatu ya ce wallahi wani abu ne dare har na taho haka za ka ji wani ya ce har na taho sai muka haɗu da wani to rashin manufa zai kautar da kai daga kan abin da kai niyya shi za a gama sai hikima idan sai yana da matsalar siyayya a kasuwa to kafin ya tafi sai ya rubuta abin da zai siya idan ya je duk abin da ya gani ya ba shi awa ba zai siyo ba domin manufarsa wannan abu kaɗai ya zo siya amma mara manufa zai shiga kaga kafin ya samu abin da ya je siya ba ji ya kashe kuɗin to wannan shi ake bukata a aure ya zamto kana da manufa cikakkiya ka gane cewa daga manufofin nan an gaya ma Allah ya ce nisa'ukum wannan libasun lakum kai wa antum libasun lahun kai riga ne a gurin iyalinka ita ma tufafi ne a gurinka shi kuma tufafi ko da yaushe na kan tambaya ce dan me ake sa riga za ka yi ta faɗa ka ce ana sa riga dan kaza dan kaza dan kaza dan kaza da ƙarshe cikin jan hankalin angwaye da nake je in ce to ka kiyaye tunda ka yarda ana sa riga dan ado ana sawa dan kare sanyi ana sawa dan kare dan dan zafi akwai kayan zafi ai ana sawa dan dan dan to ka kiyaye ɗaya daga cikin abin da nake so ka kiyaye riga tana dauda. Tun da tana dauda maganin dauda kuma a wanki. Idan kana wanke tufafinka to gidanka zai zauna lafiya za ku yi shekara da shekaru ana samun sabani amma ana warkewa. Shi ne wanki da Allah ya baka misali da cewa kai tufafi ne a gurin iyalinka ita ma tufafi ne domin ka gane duk yadda kake son riga sai sai sai sai ko kayan da ko baka yi ta ba. na ce wani jiya muna tattauna an gwaye ni nace ko a Madina kake ka gane Madina ne kana Madina a harami zaka sa farar riga ka duba wuyanta kwana biyu ka ga babu dauka to ko a nan kake zaka ga ana buƙatar a wanke ballantana wanda yake ba a nan ba rashin wanke wannan dauda shi zai sa rigar daga baya ta fita daga ranka domin za ka ji cewa wannan wata irin kawai ta ba duk yadda duk tsadarta amma ana wankewa sai ga wata riga ana kuma tana kuma tsufa kana kuma za a barka da kyar za ka rabu da ita amma daga lokacin da ta gama senin gaba ɗaya in ba ka sa haiko sai dai ta kode ba za ta fita ba to shi ne matsala a wuri shi ne na bashi misali na ce mara shi sa za ka ga an ce ma wane mai haƙuri mai shiru shiru amma ya rabu da matarsa me dalili rigarsa ce ce ta dauɗa ya ki wankewa ya ta tara sai da ta gama da ta dafe kuma yake so ya wanke kuma ba za ta wanku ba kuma ga wani ka gani duk wanda yake da wannan shiru shirin to tara abu yake ci matsalar ta kenan kayan sa yana ta dauɗa yana ta barin rigar sai ta gama dauɗa sai ya ce zai wanke kuma ba za ta wanku ba shi ta raka je an ce ma dan kankanin abu ne ya raba auren firigar ne ba shi wani tarawa ya ne ya bari ya taru shi ne na wa an godiya na ce masa da zarar duk yadda kuke honi mun din nan in an ma abu bai ma ba zaune da ita in an zo an zauna ka ce kaza da kika yi ranke da wannan abin ba na so gaya mata amma dai ta wuce sai dai ba na so kar ka bari wai kai ango ana ta laifi ya ce amarya ba ki laifi ko kin kashe dan masu gida ƙarya ne ƙarya ne saboda haka abin da yake daidai da abin da bai ma ba yi bayani cewa kaza ya fi zama ya fi daɗi amma ya ta tara laifi ya ta tarawa wannan shi yake kashe aure shi yake kashewa riga ta gaba sai ne shi kenan Allah ya dace da mu to kaga ɗaya daga cikin manufofin aure ana yin aure idan biyayya ga Allah mun kawo dalilinsa na biyu dan neman lada na uku dan kare kai daga mai albasha manufa ta hudu shine dan daukar nauyin iyali ƴaƴa da mace ta biyar kwanciyar hankali ta tida ni'imar ƴaƴa ta bakwai kare kai daga mai daga cututtuka ta ta bakwai kenan ta takwas kuma za a samar da musulmin gida eh sannan kuma za a dawwamar da na tara dawwamar da wanzuwar al'umma duk mun faɗi wannan kuma kowanne mun faɗi dalili to wannan dai ina ƙara ɗan recap nake yi domin ya zanto muna tunawa akai الحديث الرابع عشر بعد الثلاثمائة حديث نبي يقول شاء أهدو أنا عقبة بن عامر رضي الله عنه أن كان بولك عقبة بن عامر الله يقال مسجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال annabi jira da amince Allah ya tabbata a gare shi ya ce iyyakum wadkhula ala nisa a hirdon ku ina muku kashe ni na hane ku da shiga gurin mata na hane ku da shiga gurin mata fa qala rajulun min al ansar wani mutum cikin mutanen Madina yana zaune a gurin sai ya rasulullah ya bakin Allah a fara'aita al habwa ko da akwai dangantaka ko da mutum yana da alaƙa da su kala je ce alhamu dangantaka kamar mu ne za ce kanin miji wasan kanin miji almaut annabi ya ce ai mutuwa kenan wasan kanin miji ba shi ne alhamu wani musulmin an abi tsayir imam muslim ya kawo daga abu tsayir ya ce an bin wahab daga malamin imam malik ya ce samitu laisa na ji rai bin sa'ad ɗaya daga cikin sakonni zuwa wato akran ɗaya daga cikin abokan karatun imam malik shine wanda muke ba da misalin sa shi ya tare masa Egypt shi kuma imam malik madina sannan Fuzail bin Iyas shi kuma Makka shi wannan attajiri ne biloniya ne biloniya ne na gaske saboda haka sai ya zanto duk shekara sai ya sa a yi kwale-kwale jirgin ruwa manya na kayan abinci. Nau'i-nau'i na shekara guda yake tura Imam Malik. Da kuɗi mai yawa ya ce a kai Imam Malik ya rubuta ma wasiƙa ya ce wannan kayan abinci ne ina yi ma magiya dan Allah ba na so ka matsa ko ina ci gaba da karantar da mutane sannan ya tura ku da dalili ya a garin sa kawai shi da za ku ji Imam Malik ba sai muku yayi yawo ba to yana da komai auren ya idan zai aurar da ya idan laifi bin sa'ad ya ji sai ya aika mata kayi kuma shi na ba malami ne karantarwa yake yi amma tun da Allah ya ba shi dukiya bari ya aika wa waɗanda suke yaɗa sunnar annabi alaihi salatu wassalam to shi da laifi bin sa'ad ذهب على الدستور بالأجور أكل ya yi aikin kuma ya kashe kudinsa baya kyajin kashe wa addini kudi baya shi ne kullum misalin da muke bayarwa a ƙasar mu sai nan ƙasar Hausa yanzu za a ga idan da gwamnati za ta su ta ba wa malamai motoci za a ce surutu amma ta ba yan dirama an yi shuru ko ba haka bane فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا amma yan drama fa lokacin da aka zo ai za ku ga wani kilif din da Abdul Muttalib yana yawo Abdul Muttalib fa Ibrahim za ku ga kilif din da yana yawo yana faɗa lokacin da yana kwamishina lokacin Mala Ibrahim shekarau kudin yan musabaka kudin da ake ba su baya gaba ɗaya kudin da za a yi hostel a Kano baya bin miliyan takwas da aka yi malam Ibrahim shekarau takarda ta kudin musabaka ya ga miliyan takwas sai ba su miliyan ɗari biyu. Wannan malaman da suka je wallahi rudewa su kai. Aka ce ai miliyan takwas aka ce ce kai ku tashi ku. Yace yanzu yan Kano bilan suka zo na ba su miliyan ɗari biyu da hamsin. Kuma a haka ba a rubuta yace yanzu yanzu wa Allah ne. wannan ko ka ji ko ka so haka ya gaba da domin idan kaka yanzu dan Allah wanda zai zo ya yi wa wannan kafa hidima da ƴan wasanni ya kaje wa alkur'ani ya koma ga Allah ya ce wa Allah ne kuma yana da dama ai ko ƙarya suke yi su ma wancan ba makaryatan bane ko ƙarya ne ba su kai qur'ani ka kalla miliyan takwas ba miliyan ɗari biyu ya ba su wallahi kisa ai a lokacin za ku ga wato wato musabaqatin da aka kuma lokacin za ka fara za ku lo kyauta mai tsoka a ba ba shi a ba a kai mutum masa a ba ka gida a ba ka haka wannan qur'ani kai wasu ba amma ka je ka kalli budget din yan yan wasanni ka gani budget din da ake miliyoyi ne ba su yawa ba ka gani sai dan da ake a cewa da ya kasa rike kano bilan sai a danja shi a kawo wani saboda sai ce ba su da motoci ya ka ba su motoci an ci ai kaza haka miliyoyi ake kashewa duk wata su ko wannan fannin sai shekara in za a yi musabaka Allah ya kyauta to sai yake laifi bin sa'ad dalilin da yasa na yi wannan bayani idan Allah ya baka dukiya ka nemi lahira da duniya da ita eh kullun na bara idan Allah ya ba mutum kuɗi ba so yake ka shiga aljanna da azumin litinin da alamin sa so yake ka tiro wannan kuɗin ka bayar ka kyale wanda ba za ta abinci sa uku a rana bi azumi domin shi in ma bai azumin ba dole ne yawa ba ka kyale shi ne azumi in kuma ba haka ba kai biyu kai azumin litinin da alamin sannan ka fito da kuɗi sai ka shiga layin da haɓa hadin da su da ojo amma ba daidai ba ne mutum ya zama manna ilin kai ya makale kuɗinsa kawai ya zama hannun jarirai ne da shi kuma ya ce wai shi azumi yake na litinin da alamin ba daidai ba ne daidai shi ne duk kowa da hanyar da Allah yake hore masa da yake so shiga aljanna da wuri da ita kowa to sai yake alhamu aku zau abin da ake kira da alhamu sune yan uwan miji shine yasa nake wasan kanin miji da su wa ma ashbahu min aqaribi zau da abin da yake kama da shi na miji na yan uwan miji ibn al-ammi kamar wa shine wato dan dan ammi ibn al-ammi dan babba wani hauyin da makamancin shi ne dai abin da bawo yake yi na wasan kanin miji wasan kanin miji annabi ya ce mutuwa kenan kar ka yadda da shi kanin ka yazo wata take da wata kar ka yadda wasan kanin miji kace a to annabi ya ce al-maut me za mu kai a karkashin hadisi at-tahriru min ta'yid an-nafs lil fitan an tsoratar da mu kada mu jefa kanmu cikin fitina na biyu bayani azami fitina idamu fitnati bin nisa'i ajnabiyyat bayani akan girman fitina da mata waɗanda suke ba muharramai ba na uku mashru'iyyati su'ali anil amri al-mushkil ya halatta kai tambaya akan abin da yake ba dubu an shar'anta ba na hudu husnu su'ali min al-adab kyakkyawar tambaya tana daga cikin ladabi bal bari wannan zance suka ce innahu nisful ilmi an iya tambaya ba rabin ilimi na biyar anna al-qarwata bil ajnabiyya sababun lil fitna ke bantuwa da ajnabiyya dalili ne na fitna wal wuqu'u fil zahir da fada cikin barna na shida tahrimul qarwata bil ajnabiyya walau kanat ma'a qarabin nasi wa habbihim ilayhi haramcin ke bantuwa da wace ko da ta kasance tare da mafi kusancin mutane gare ka kuma fi soyuwar mutane gare ka na bakwai a tarimu min babi tarimul wasa'i li'anna laha hukumul maqasid ala al-aqlab wato haramtawa tana daga kobar wato haramta hanya kafin a haramta ma abu ba sai haramta ma abin da zai kai ka kusa da abu in aka ce kar kai abu kar ka je kusa da abu to zuwa kusa da abu ke fi girma tunda an hana ka zuwa kusa da girma hanyar ma kar ka wannan ta zaka je gurin na takwas la farqa bayna al-mar'ati as-saghirati shabba wa bayna al-kabirati al-azim ba bambanci tsakanin tsohuwa da karamar yarinya na tara adila hadisu kulli abi bayani adab al-islamiyya wannan bayanan gaba ɗaya suna bayani ne akan ladaban musulunci na goma bayanu mahatin shari'a yadda ake bayani akan abubuwa masu kyau na shari'a na sha ɗaya al'islamu dinu adabi musulunci addini ne na ladabi eh na sha biyu ihtimamun nabi alaihi salatu wa salam bi janibi tarbiya yadda annabi yake kula da tarbiya shi za kula nake faɗa haihuwa ba dole ba ce amma ba wa ɗa tarbiya dole ne domin da annabi ya zo gaba ɗaya tarbiya ya koyar a a karantar wasa duka tarbiya na sha uku yuqadu min al-hadith su'al amma yuzlamu an ya kuna dakilan fil umum mun gano a cikin hadisin yadda ake tambaya dangane da abin da zai lazanta ma wato abin da zai gami gaba daya kaga wata tambaya kankanuwa amma za ta gami wani abubuwa ba ta faɗi sannan shine na ƙarshe to wannan shine babin ƙarshe a cikin babin da muka gama sai babin sadaq babin da zai magana akan sadaki wanda dama ɗaya daga cikin abubuwan da suka lazamta suka zama wajibi ne na rukunan aure akwai sadai wala nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adil saboda haka kaga rukuni ne na aure sadaki yana da sunaye daban-daban kusan malamai suna kawo wajen suna takwas ana kiransa sadaki ana ce mahar ana ce man nihla wa atin nisa sadukatihinna nihla sannan ana ce ma fariza ana kiransa da hiba da aqrani na jira ana kiransa da ajr sannan ana kiransa da aqr ana kiransa da alaik duk wannan sunayen sadaki duk malamai sun haɗa kan cewa a wato sun yi ijimai akan shar'antuwar sadaki to hadisi na daya الحديث الخامس عشر بعد الثلاثمائة hadisi na ɗari uku da sha biyar ana na bin malik radiyallahu an an karɓo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a taka safiya mun yi hadisi na alulu wal marjan dogon sa annabi alaihi salatu wasalam ya yanta na na safiya yana da daga cikin hadisai dan jamhuri ko yawa ya yanta na na hadisan ya yanta na na safiya waja'ala itqaha sadaqaha sannan annabi ya sanya sadakin da shine wato ‘yancin ta gine zalakin da yanar ya ce zan ‘yanta ki amma ‘yancin ki gine zalakin. shine hadisin da suka yi man mummunar fasara ko cewa kwace da waye da sauransu hadisi ne dogo da an daɗe ana tattauna shi me za mu koya ƙarƙashin hadisin na farko shine anna safiya kanat amatun qabla zawajiha sai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na na tafiya wato mai wani kafin annabi a wuri ta domin an kawo da cikin bayi duk da cewa ba wanda babban mutum ne asali da yahudiya ne sannan daga nan sun masara ta saura ba da zawaji a ninu sai aka yanta ta bayan annabi ya aure ta na biyu ya hada albiri hasa ala aikin lima akan wannan annabi ya kwadaitar dangane da yadda bayi na uku jawazu aikin amadi ala an yakuna hada mahran laha ya halatta ka yanta mace ka ce in ta yadda wannan yancin nata shine sadakinta ya halatta na hudu jawazu kauli ma'arif zawaj manfa'atun diniya au dunyawiya ya halatta sadaki ya zama wani abu ne da za a amfani na duniya ko na lahira kamar yadda za mu zo nan gaba mu ya halatta na biyar anna zawajan nabi sallallahu alaihi wasallam minha lam yakun li ma'zi shahawati sai daga cikin orientalist ɗan almustashriqun wanda irin su gordiya kenan da ake magana irin maganganun su ɗan jamhuriyar gargaɗe ruwa suna amfani da su ai irin shi maganganun da suke cewa annabi yana aure ne don sha'awa to shi ne ake musu raddi wa'annan maganganun fa na arnan tan wa'annan suke ɗebo a wai da sunan kuma wai suna kawo da cikin karatu a musulunci wanda sun yi su saman shekara kaza in ka karanta a sunna wa makanatuwa na daftar Mustapha Zubaidi ya kawo ya ba da amsa yace a zamanin sa aka yi su mutane kaza kaza ya ba da ya tona musu ajiri kuma wasu ke ɗebowa yanzu suna amfani da shi wanda tuntuni shekara ta wata ruruwa an ba da amsa tuni kuma musulunci yana ne yana ci gaba haka to shi ne aka yi musu rabi akan wannan domin wanda suka yi wannan abun shiga musulunci suka yi kura da impersonation suka yi kura da bata akuya suka rage a musulunci suka ji larabci sai suka koma suka rika wannan rubuce rubucen kuma daga baya da aka gano su kuma aka ba su amsa na turanci da larabci shine malamai suka ce ma da ya bada amsa yake bari yadda allahu ala hadi ya dukulu fil islam dai kowace daga baya annabi za ga akwai dalili da yasa annabi ya aure ta wata nan ta shiga musulunci wa rahmatan biya wata dan tausayi in kana waliduha min al-atyari fi qawmiha kuma musamman ita wannan saboda annabi ya kalle ta yaga cewa ba ya ce yana cikin jagorori a cikin kafirai ga ta kuma a matsayin baiwa a yanzu saboda wayannan dalilan annabi ya auri na safiya na shida yuqadu min al-hadith ittibabu ikul amaki wa tazwijiha wa tazawujiha an so mutum wato ya wuyi ‘yan baiwa kuma ya aure ta. Me ake gaggata ta a makaranta idan ta gama makaranta ka aure ta kuma. An gane ku? Yawwa. To sai ce, wa karsa ana lahu ajran wanda ya haka yana da lada biyu. Yana da lada biyu. Kama biyu hadisi abi Musa al-Ashari. An gane kamar yadda ya zo hadisi abi Musa al-Ashari. Shi za a ga watan yanzu da yarinya ta tasa. ta dan zama budurwa sai su fara faɗa sai a kore ta sai a kawo ta الحديث السادس عشر بعد الثلاثمائة حديث نقل يقول الشاشرة عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أكبر قولة سعد عن سعد الله يقارى متى يدى وانا حديث بشي كده يرويتا با أبو هريرة يا رويتوش جابر بن عبد الله يا رويتوش عبد الله بن عباس يا رويتوش Abdullahi bin Mas'ud ya rawi duk sun rawaita hadisi wajen sahabbai bakwai ne suka hadisi ne mashhur ba iya ta hadisin sa albani mu je hadisin mu ji anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai annabi kira da abin Allah ya tabbata a gare shi ja'at wa imra'atu wata mata ta zo gurin sa wasu ruwayoyi sun nuna cewa ita ce khawla wasu kuma suka ce a ummu shari ita ce ta zo gurin annabi kai akwai ma wanda suka ce maimuna bint al-harith amma hadisi shi zai nuna ba mai nuna ba bari ku yadda hadisi ne gwarar a yadda ummu sharik din ko kuma kaula saboda ga yadda yake wata mata ta zo gura Allah ba ga da take inni wa hafi nafsi lak na ba da kai na gare ka ya rasulullah da ma ai aya kusan ta abga a cikin azab ai ka ga ya ayyuha annabi inna ahlalna laka azwajaka allati ko atinka ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma aba Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati ko ajar da ma'aka sai ce ma an duka yi wa mura'atan mu'mina da tin wa habat nafsaha lin nabi Allah yana bayanin waɗanda aka halatta wa annabi alaihi salatu wasalam sai Allah ya ce wa mura'atan mu'mina an halatta ba wayancan matan nau'i nau'i ko wace ka aura da matar da ta kawo kanta gurin ka ta ba da kanta gare ka in arada nabiyu an yadda idan annabi yana so ya aure ta kun ja ba da jarabi da wanda ya rasu Allah ina son ka idan annabi yana so ya aure ta to babu ne bi kali ta tallaka amma kai kadai ne a cikin duk hadisi da dare Allah ya ba wa dama idan mace ta kawo kanta annabi ya aura ba ta dai amma kai yanzu ko ta ce tana son ka sai ka ba da dare shi za ka ce kali ta tallaka min dunil mu'mini kai kadai ne banda sauran mu'mini kai kadai ne to ita wannan mai Allah ce ta zo tace na mika kai na gare a gaban mutane duk bai to dan Allah za a ji nauyin kawo kai gaba annabi ne abada Allah ai ba wani jin nauyi shi ta yar Anas bin Malik da ya je gida yana faɗa ranar sai da wajen fi kwafi stage maza suka yi ta mamaki da ya fi gida yana gaya wa matarsa yace yau wata baiwa Allah ce ta zo ta kawo kanta gurin Annabi alaihi salatu wasalam tace ya Rasulullah ina san ka yadda tana da wani take amma ta ba da mata wallahi sai Annabi Anas dan Malik yace ta fi ki alkhairi wallahi ta fi ki alkhairi ko da an yi rajab ki ma dai ke kina sa Annabi ai daraja ne fasamat tawila ta dade a dai ta ya zaka ji da Allah ta yi magana annabi a wata ruwaya ya kalle ta daga sama har kafi ya sauke kansa ya kuma tagowa ya kalle ta kaga wannan a fassara ta yau da gobe ai kamar ba taimake kenan ko kuma duk gashi a cikin ko san ne da take da tsayawa je ta zauna me hukunta juya ba ta tafi sai ta nemi guri ta zauna a dama wa ya gaya ma ba da gaske take ba an gane ko saboda haka ta zauna fa kana rajulun ya rasulullah wani mutum yana zaune a gurin yace ya ba ikin Allah zawijni ya ni a aura mu idan kai ba ka so ni ina so sai ke zuwa su ko tirizan ita matan nan tana gurin ba ta yi magana ba ai sai da ce ni ba kai na zo ba shi nake so sai dai shiru tunda kaga idan wato ladi bata zo ba a tabbata da wuce haka ba ta take in sun yi barka in ta bada barkar naira goma to tana so in zaki kawo mata ta da barkar in ta haihu ita kuma ki ba ta ashirin idan ba za ki ba ta ashirin ba to da mata da goma ta ta kai in kika ba ta biyar sai ta wurgo miki ta ce in ladi bata zo ba a tabbata dawo mana tunda ba za ki iya bani naira ashirin ba ki biya ni goma ta ba shine kaga ai daga asabar ke lahadi lahadi ta kirbi asabar shine to suka kasa wannan magana da saboda haka yace ya rasulullah in ba a yi mu muna yi in ba da bukata mu muna da bukata in lam yakul laka biha hajatan ya rasulullah in baka da bukata ni ina so fa kala sai annabi ya juya sai yace hal indaka min shay'in tasduquha kana da wani abu kaga yanzu annabi ya araji ne waliyin sa ba sai yace yace domin waliyin shi yake auren da shi za su wani aure da wata da za su je su dangi sai dai su janyo rigima kawai domin daga baya a daura auren amma dai ba domin ba wali dan kawai yarinya ta zo ta rigime a wannan gabar ne maganar da muke yi abin da ya janyo kuka ga yara yanzu suna ta rashin mutunci ana ta daura aure a facebook ana yi aje a yi ta kawo wari biyu abin ya fara zama ma ruwan dare wallahi laifin iyaye ne iyaye su ya kuma me yasa zama laifi saboda a da a da auren da yaro ko yarinya a gida saba'in bisa ɗari a hannun iyaye ke talatin ne a hannun yaro kawai ce saboda haka mahaifin kiki zai gano wani a cikin abokan gaba zai ce wani ya gama makaranta suna hira zai ce wa abokin da to a kai a bari sai ya duba wani ɗan taimaka ba ka iyaye musu yayi ba saboda haka ba ma za ki sani ba shi zai zo a zuwan ya zo ne ya gano ki kawai da kansa mahaifin da ya gaya mace ce kanka ga wanki za a gaya mata to kije idan aka yi dawa ba wai kwatar ɗin ki ake nema ba shin da shi mahaifin ya yi ba shi kuma ba da ra'ayi kai inda za ki cutu ba kuɗi yake kallo ba kima da iyaye ta iyayen da ya kalla domin a da iyaye suna auren da ɗa ne gidan wa gidan mutunci domin ba za a koro musu ya ba domin a wannan lokacin tun da ka san mahaifinka ne aura ma ɗaya ba kai ta kai yake hukunci ka tafiya ba ba kai ta ba domin aura ma abu duk abin da ya faru gida za ka koma daga nan shi gidan amarya ba za ma su sani ba nan domin esiti duk wani abu da ya faru su za su magani gidan ango su suke maganta matsala gidan amarya duk matsalar da za ta faru shi wannan mahaifin domin duk 'ya'yan da ne shi zai maganta komai amma yanzu ba abun ba haka yake ba ba haka yake ba an ba wa yara yanzu su ne masu tabbaki ba ɗan su kuma iyaye taki to shi za ba magani daidai wannan shi ne ba daɗi ba rage mun sakarwa an sakarwa ‘ya'ya yanzu shi ta yanzu aka daina ganin daidai za ka ga ta yi mar abin ta tsini ta yi abu ta yi abin ta kurta ta mar in in ya tuno cewa iyayenta masu mutunci ne masu kaza sai haƙura. amma yanzu kuna kallo irin wato rabuwar auren da ake yi wanda duk wanda ya ba shekara 60 zuwa saba baya ya san cewa su ba su san wannan abin ba na rashin mutunci aure sati daya za a ce ma ya mutu saboda mu iyaye mu ba aka ce ba da wani bawan Allah Allah ya ji kansa na hausa wajen da zuba na gaji sai yake wa ɗan mazanci ya kira sai yake wani ɗansa ‘ya'yansa da yawa kafin ya rasu ‘yan zamani zamani da aka zo sai yake wa wani ɗansa ya ce ka gidan wani ka je ka je kawai ka ce ni na turo ka da ya je shi baban yarinya ya zani abokin zani ya ka turo ce ya ganta da ya zo suka gaisa da ya koma da ya ce baba na je ya ce to ba ga Allah sai ya gida ya ce da wani abu ne ya ce wala ba ba sai mun ba sai ya ce cewa muka yi taima cewa muka yi kawai ka je ka ganta ba cewa muka yi taimaka ba mu taimada ya kika bani kuɗi shikenan kuma amma fa yanzu kamar da muke faɗa saba'in bisa ɗari a hannun yara yake shi za ba za a gani dai ba saba'in bisa ɗari a hannun matasa da yan mata yake to shi za a wurin baya lafiya baya lafiya na taɓa ba ku misalin bawa Allah da ni na san shi yaro kuma na koyar da ɗaliban da da yawa a makaranta irin wannan system din har zuwa yanzu da bai da rai ya kusa shekara goma da rasuwa har yau ban ji labarin yadda ɗaya a gida ba Allah wannan system din yake kuma dan boko ne so da haka wannan shine abin da ya kamata shi gaba mai haƙar rijiya muke yi muna ganin cewa daidai muke yi shi ka ba ba ganin abin da wato yake yi wani bawan Allah wani wani bawan Allah ya je wani masallaci ai akwai hanyoyi da dama ma da zaka isar da sako da ɗan za ka yi kai kai ishara da aje a neme ta amma bata ma sani ba ya je an yi sallah a masallaci wani matashi ya zuba kira'a aka yi sallar nan bayan gama sai kai amma a bakara maka lawo karatun nan naka masha Allah haka kira'a yace Allah ya zare kara da wuri yace babu yace to muna nan da irin su ga sunan a gida ba su ma ga kira'an nan to ka je ka duba an ma wallahi tallahi zantan da nake muku daidai duba din kuma bata ma san shi baban da ne ya turo shi ba an yi auren ta zo tana bayani sai ya kara masa a profile din sai ya kara masa girma yana cewa a wani ai muna bin zalla na san shi aka zo ana bayanin ba san shi ya yi kwanakin ba ba ta gefe shi ya hatsu to nawa za a ba ga ba cikin magabata sai na umar lokacin da ya tana zawarci ba shi ya tafi nema mata miji ba to amma yanzu da iyayen da ƴan matan da gari suke wai an mutana shi ta ba maganin daidai har yanzu idan wanda daga cikin malaman mu ba zan kawo sunansa ba yace shi har yanzu yana da ra'ayin ba wai ɗalibansa ba ba abokansa kawai idan wani ya ga ya kamata ya auri ƴaƴansa ba ta zai ga maka ne ka auri muka yi dariya ya yace idan ya take ta yace ya saka kawai abin da yake ke yake kana san wanda ka ga tsiyarka eh shi ne abin da rage a wani nace amma su ka duba abokin mai mutunci ni sanin ya kamata ba zai saka maya ba amma mara mutunci dan baya kunta dawa ne saboda to wannan matsalar da iyaye suke ganin cewa wai faduwa ce a yi ishara cewa wani kana da aure muna da yara ka je ka duba ta kai ki kaya ba da mutuncinta wallahi ya kamata iyaye su dawo da Allah su mata suna ganin yanzu lokacin da ake yin wannan abun mata suna dadewa ai ta iyaye nan a zaune da kakanni mata ba sa zama a gida ba sa zama amma yanzu da ka farka daga wanki zai ga guda ne a gaban ka jin da kuma ka sai gaban ka ya faɗi domin kana cikin hatsari ne da kai a gida duk tarbiyyar su kuma duk tarbiyyar domin ka san dai ƴaƴanka ba kannan mala'ika jibril ba ne ko kuma ƴan kannan na da maryam dole za su ci koki lafiya su kalau su ji cewa da mutum ya ji ya koki yana da buƙatar wani abu kuma saboda haka in ba haka ba sai a koma wani abu daban kuma ko a koma kallon pornography ko masturbation duk wannan abubuwan yanzu su ake fama da su yanzu yarinya za ta iya kowane duk mai karanta ba iya manyan malamu ba ko mu an sha turo mana a gaya mana irin matsaloli da suke faruwa wata tana faɗa cewa ita ta yi da kauna auren ma ba za ta yi ba saboda kawai babanta ya rigibi duk wanda ya fito zai tsaya a jiki ɗan kabilar da zai aura kuma yan kabilar ta ba wanda ya zo wannan ba dalili ba ne ba dalili ba ne wannan ba dalili ba ne dan ina ba hauke ce sai ba hauke ne zai aure ta mata annaba ne za su sallama har yahudawa akwai sai ake ma juwariya bintul haris al-mustalaqiyya kabila ta ake gaya ba kamar kai ne a ce ma biyar rabiya kabila bintu huyayn al-yahudiyya bai yahudiya ce maimunatu bintul haris ita ma al-mustalaqiya duk kabilun da ake gaya ba dan a gaya ma cewa ya ayyuha nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi muna faɗa wannan wani zai ce kaza kaza kaza mu Allah ya sani Allah ya ara mana lokaci mu za mu tabbaka amma dai muna faɗa abin da muke ganin wato zai sa a samu sauƙi a wasu abubuwan da yawa in iyayen mu za su hakuri su da wannan maslahar to gaskiya za a samu sauƙi hukumar nan ta da abokai su dawo da ita sannan abu na biyu idan yarka ta tata a iyayen mu a da ba wai iya fulani ba a da in yarinya na karama ake wata rukun mu ba iya fulani ba kawai an mace kanmu shi za haka ta zo kaga gidan gaba ɗaya ba yan mata ba samari kowane ya tafi an aurar da shi yanzu kai ba ku zai ma aure ka dawo ka ce a ce ya ka ce baba na ka ce kai ka isa ai ba kai isa ba wallahi ba kai isa ba to wannan ɗabi'un gani suke ita mai mace gani take da cewa wani wanda ta gamsu da shi tana san faduwa shi amma suna iya gaya wa celebrity an fahimta da kyau ko suna iya gaya musu suna iya gaya musu amma dai jawo da wannan maslahar da tarbiyyar ita ce za ta sa mu rage wasu abubuwan domin abin yayi yawa mu rage to kun gani ita ta kai kanta gaba annabi alaihi salatu wasalam ta ce tana san fa kana ne ce har in jaka min kai in tasduqa kana da wani abu da zaka bata sadaki kun ga a wannan gabar ma ya ta zo yana da hankali yana da karamar sana'a kai kana da kalbi sallaba ba sallaba ba ta kanka kaiwa eh karamin jari ne da shi kuma mai hankali ne tsora sana'a ta ta dora gaba matar ka ma bata sani ba bata san ma kai ka tallafa masa ba balle tana yi maka gori tallafa ba wanda zai rike ma ya ya kamata ka taimake shi yace kana da abin da zaka bata na sadaki fa kana sai yace ma in da illa idari hada yace wallahi ba abin da na mallaka an ba wannan kyautar da ka gani a jikina ba shi mai da komai ma ai kun san ga iyaye na zaune ai a shekaru da yawa irin wannan abin shi ma an yi ran da mutum da yawan jiki ne da wannan yawa saboda ba kayan da yawa to su ma magabata a wannan lokacin danin ma guda ɗaya ne irin sauro wannan taron kun gane da ai to irin dai ne guda ɗaya ne yaran da dauki ya sauro taron ya miƙe ya ce yana tanda wata kalle ta ce me kake da kiwa tana kallon sa kuma kuma su ko kirida shiru yarda ne domin ta yarda da wannan abu saboda haka faqala yace ma indi illa idari hada faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da shi idaruka in a'daita wannan kuma kyautar naka in ka bada jalata wala izara laka zaka zauna baka da komai ne bai da wasu kayan shi za muke faɗa da yawan mu mun fi dukkan mu masallacin nan mun fi sai da Abubakar kaya haka domin a cikin mu na akwai wanda bai san adadin kayan sa bane wallahi akwai wanda sai kai wata uku baka sa ba yawa dan na san duk masallacin nan ba mai kaya biyu babu mana ai wani durowar da wani kayan baya man dadi kwata kwata yawa to saboda haka iya wannan ne a cikin ka annabi yace in kika mun ka bata kuma wannan a matsayin sadaki ai za ka da abin da zaka sa fantami tsayan sai aka ce da shi je ka nemo wani abu kamar kyautan ka ka yi angwanci da shi je ka nemo wani abu shi wannan ranar ɗaurin aure ka taho ka wanke shi ka taho da da abinka eh kada da yake ma ajidu ya tafi ya je dawo ya ya zo Allah na buga na buga ban samu komai ba tana ji ba kada yake iltamit walau khatama min hadid je ka nemo ko da zoban karfe zobe na karfe zoban karfe mai wata kima ce da shi ba ba na azurfa ba wanda masa ya tafi nema balam ya ji jiya da bai samu komai ba وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي هل معك شيء من القران to kaga ka haddace wani abu da alqur'ani kai Allah ramba ne قال نعم يدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كما عليه الصلاه والسلام يدي kun san wato a ruwayar a ruwayar Abdullahi da Mas'ud abun ma da yake da shi aka ce me ya haddar sai ya ce ya haddar ce bakara da wata sura daga cikin al-mufassal daga suratul hujurat zuwa naji akwai sura ɗaya da ya haddar let's say a ce suratul hujurat din ba ko kaf ya haddar da bakara da suratul kaf ko da suratul hujurat iya abin da ya haddar ce kenan kun ga mai sura biyu ina ga mai sura ɗari da sha hudu قال نعم يأتي فقال رسول الله يا النبي زوجتكها لا أورى ما إذا بما معك من القرآن saboda abin da ka haddace na alkur'ani ba biye bane an gane ko yawa domin da ya faɗi wanda ya ce ya ya iya bakara da suratul hujurat ko ka ko wani abu da ya gaba da wannan sai annabi ya ce da shi ta fazuwa an zahari da kalbi kana nufin ka haddace ya ce eh to sai annabi ya ce zawwantuka hadi ma ba aka min alquran na aura ma ita saboda wannan abin da kake da shi na alqurani a wata ruwayar an kahtuka bima ba amma amma aka min alqurani a wata ruwayar mallaktuka bima ba aka min alqurani a wata ruwayar amlaktuka bima ba aka min alqurani a wata ruwayar kuma wahabtuka bima ba aka min alqurani duk akwai ruwayoyi da suka nuna haka saboda haka an baki saboda abin da yake da shi na me na alqurani to wannan tarbiyyar kamar yadda muke faɗa in za mu kokari mu dawo da ita za mu samu sauki idan mu iyayen mu ba ba mu da muke tasowa yanzu yara na tasowa ƴan mata sun fara ya kamata mu tabbaka hikima shi ne idan ka samu mai mutunci da daraja ka zo kai mai ishara ko ta hanyar wani abokin kan kai ba za ma ka iya ba cewa ya je ya nemi wanci to idan mai mutunci ne kamar yadda hakan albasari yake faɗa ko baya so ba zai wulakanta baya shi ne kawai zai faɗi da dalilai masu kwami wanda zai san an mutunta ki sannan kuma ba zai rika yamu ki da yakka ba shi kenan kawai ba zai yi aure ba yanzu saboda wani dalilai ya faɗi dalilan aka ji masu ƙarfi ne ya yi addu'a kuma zai san cewa lalle wannan gidan ana kaunarsa amma dai wannan tarbiyyar ta magabata da muka ɗage ta tana ɗaya daga cikin abin da ya janyo yarinya ba za ta iya kallon mutum ta ce tana son sa ba mahaifi ba zai iya wato ishara ba ya ce a je a nemi wani ya janyo yanzu ƴaƴan mu suna ta zama da kanni ya janyo domin ina ƙara lalatawa da aurar da ƴaƴa a hannun iyaye yake saba'in bisa ɗari talatin bisa ɗari shine a hannun yara yanzu kuma saba'in bisa ɗari a hannun su yake talatin bisa ɗari shi ne a hannun iyaye wannan shi ne abin da yake faruwa shi sa idan rigima ta ɓallo za ka uban ya zo ya ce ba ke kika kawo shi ba to dan abu kaza kaza ki ce kin zauna ba ka ki haka ne yake faruwa ke kika kawo shi saboda haka ba ki zama amma idan mahaifinki ne miki zaɓi idan matsala ta faru dole a kuma dole yawwa dole zai karɓa yana ganin cewa lallai akwai matsala guri kaza da kaza Me za mu koya karkashin hadisin na ɗaya jawazu babul mar'ati nafsa hadin nabi alayhi salatu wassalam khassa domin sai gadi ta tallaka min dunin mu'minin cewa ya halatta mace ta ba da kanta zuwa wato halaccin ba da kanta zuwa ga annabi alayhi salatu wassalam ba tare da sadaki ba idan wani ne ba annabi ba kuma sai an biya da rai ya halatta kike kira zansa amma za a biya da rai na biyu jawazu arzil marati nafsaha ala rajul thani kun ji maganar ko ya halatta mace ta bijirar da kanta ga mutumin kirki ta ce ina son ka ta yi dabaru da ala'irin iya hanyoyin da za ta iya tura sako da tura in mai mutunci ne ba zai wulakanta shi ba to wannan ma yanzu duk amma kuma za ka ga suna tura celebrities na ai bari ne ko misali bari ba ku misali a iya unguwar nan ka je har yanzu malawa da lami ka san shi ko ka je ka ga yana da karamar yarinya babu a gidansa ka san dalili almajiransa almajiransa da suke karatu wani ya zato yana shi shayara kuma ya zama ala ramma zai ce ya kira mai ce wanda ta girma ba ka je ka neme ta ina kuma duk ba wanda duk suna gidajen shi ne maganar da nake yi ai su ma iyayen asali wannan ita ce tarbiyyar daga baya ne aka san wa yara saboda zamani amma wannan ita ce tarbiyyar suna zaune da abokansa za ka ga ana tattauna a je wani dama ya gama karatu to ai wanda ma ta gama karatu a ce to ai kawai ya je ya ji wa wancan tema shikenan mala aure iya sanin da dai har yanzu haka yake wa yayi ko wannan ta karshen da zai aura ni da shi muke magana da ya zo makaranta yake mun almajiri na na bawa haka yake mun yace almajiri na na bawa yace ka san ni yaya na duk almajirai na nake bawa duk suna zaune a gidajen yace kuma malam ya nuna min yace ka ga wannan gidan gidan da ya gina gida to wannan tarbiyyar take da muka yi ta ga yanzu mu ɗan boko ne mun goge yawa hausa ɗaya turanci biyu ko uku yawa to shine an goge to shine kawai sai aka yi to ba yanzu kana zo ka ce lokaci yayi to yi kenan to wannan wannan kaga ne wato ban gama gonka cewa nan ba yau bari bari na fiki wal hadis sai mu tashi tafi mai zuwa insha Allah ta'ala eh hadisi dai yake da ma shiga kuma gogor ne Allah ya kiyaye wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am sai ɗari da saba'in ko? da uku wato kuskuren da ake yi tun ba da muke ta wannan magana kuskuren da ake yi da ake yi auna ma'aunin sadaki da zakka ake auna su da zinari da dala wannan dala kuma ma wukace ba da hankali abin da yake daidai ai ka ga yanzu da fidda fidda na gani inda suka fitar da ka duba kalandar tambaju ta wannan shekarar za ka ga lissafin lissafin zakka miliyan biyu ko hudu suka sa shine kuma azman ko shi ne kuma hankali wanda muka ta a masallaci ta zuwa to ita ma ta ita ma ta zuwa ga aka suka buga da fidda suka yi saboda shi ne tunanin da tattaunawa council of ulama tattaunawa da aka yi cewa amfani da wannan na farko idan aka ce mutum ba zai fidda zakka sai kudin ya kai miliyan 13 ko 14 da wani abu to masu fidda zakka za su yi kasa za su za su zama ba su yawa sannan mabukata su yawaita shi ko musulunci ba haka yake so ba ai magana ce a fili fidda ake kallo fidda kuma in ka kalle ta ita ce mai hankali an fahimta da kyau ko saboda haka magana cewa a kawo sadaki mutum ya ce wai yayi kaɗan har a ba aure wannan kuskure duk wanda ya wannan bai da fiki wuce kake Allah wallahi kuskure ne za ka haramta aure da yawa idan wato kuna so sadakin ku ya zama wani amount to kafin a zo gurin ɗaurin aure lokacin da aka zo nema ku zaunar da ni nema ku gaya bar ku ba yar ku ta hada jiri zuwa arba'in ta ci credit bakwai nawa za ka ba ta sadaki kun faɗi kwalitin ta dubu ɗari zawa ai yan mu ta hada ta ido arba'in ɗin ka ba ta dubu dubu ɗari da wannan za a yi wasa da dariya sai wallahi sai ka ba sai ka ba ta ɗari biyu haka ake yi ba sai an zo gurin wannan shine daidai wannan ko an yi gaskiya duk limamin da ya fi kyawunsa yana da rauni ba daidai bane ba daidai bane saboda haka aqallu sadaq malikiya ne ma fa suke da aqallu sadaq amma sauran jumhur ba ruwan su da wani aqallu sadaq duk abin da ka bayar zaki yanzu mun duk abin da wata kai ya yanzu idan idan idan na je neman aure ta ce ta idan koya mata quadratic equation ba ta iya ba a matsayin sadaki ya halatta karewa kenan ballantana suratul suratul a'la idan kwa da nake kai kwakin ka koya ko tin senior kai kwakin ka karanta ba ka koya mata ta iya in aka zo gurin da rafi ya ce ya bada sadakin su senior kai kwakin ya koya mata ya hada saboda haka ba shi da akallu ba shi da ko kuma wannan ka lura shine hikima ta musulunci za ga aka ba da shi aure zai zamto baya wahala don ba a so a tsananta gaskiya ba daidai bane gaskiya ba daidai bane kuma duk wanda ya wannan malamai yan uwansa suka ji za su yi man magana ba daidai bane wallahi saboda haka abin da yake daidai shine a kannan sun dai sun yadda su dan ba a so a zo filin gurin a rika musu dama ai da wanda daga wannan neman aka zo wasu ma lokacin da aka zo nema an bayar an yi kaza wasu a lokacin suke mika sadaki nawa ne da an zo sai suke an bayar da kuɗi kaza shi kenan ba buƙatar wani an kawo kuɗi sai an lissafa a rika gurbe da ina ruwan ku kuɗin ku ne ba ba ba ku da wannan buƙatar an ba da sadaki an karba yayi shi kenan saboda haka wannan shine Allah ya kawai to kaga dai a dunkule wayan abubuwan muna yin gyara kayan ka ne a matsayin mummuna akwai iyaye da yawa suna bin mu amma dai a matsayin mu na matasa mu abin da muke gani kuma muka ga iyayen namu sun yi wato ya ya bada natija muke so lallai a dawo da shi domin abin da iyaye suka yi ya bada natija wannan gogewa da muke gani mun waye muna da awareness muna da sakafa gaskiya ci gaba mai hakali ce ne ko shakka babu Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana kamar yadda kun sa annabi ya ce man la yashkuru nas la yashkuru la wanda baya gode wa mutane to ba zai gode wa Allah ba ina ta faɗa kamar yadda na faɗa a majalis ina mika godiya ta ta musamman ga iyaye da sauran yan uwa masu albarka da aka wato halarci bikin walimar ɗanku da aka yi wasu kuma kanne a gurinsu ta katima alkurani ko shakka babu ina yawan faɗa gaskiya ba zan iya godiya da baki kawai ba an bani aiki ne ni aiki na cewa wato wajibi ne mai ta addu'a domin annabi cewa man sana'a ilaikum ma'rufan fa kafiru duk wanda ya muku alkhairi ku biya shi to biyan kuma shi ne ko dai kai mai irin abin da ya ma ko kuma kai sai mar addu'a sai ta zama daidai da abin da ya yi to wannan ya fi min nauyi gaskiya a lokuta daban-daban waɗanda kake tashi kai munadati da Allah to a lokacin kake da buƙatar ka rika kawo sunan wane da wane ka ne musu addu'a wannan dole ne to ko shakka babu ni an haɗa ni da aiki domin mutanen da yadda ka san zan aurar da ɗa financially akwai wanda suka ba da gudunmawa ta musamman wanda wato ba zan iya koyewa ba kawai da na gaya muku suna da yawa ina godiya matuƙa Allah ya saka musu da alkhairi sannan an nuna min kauna ta musamman sosai da sosai Allah ya sani duk wanda ya sani shekara shekaru da yawa in ma kafin a haifi wajen ba ni buri na a duniya shine Allah ya bani mahaddacin alkur'ani duk wanda suka sanna haka suka sani buri na kenan ina da wannan burin saboda haka kuma Allah madaukakin sarki ya girmama ni da wannan ko shakka babu ina godewa Allah matukar godiya kuma ina godiya gare ku da hausa girmamawa da aka yi mana da karramawa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi shi kuma da Allah ya bashi wannan ya dora masa wannan nauyi na hadda alqur'ani Allah madaukakin sarki ya bashi kulawa Allah madaukakin sarki ya kare shi ya bashi ikon kula da alqur'anin sa muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa dukkan mu waɗanda suke da ragowar yaya kowa muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa Allah ya faranta masa rai da irin wannan domin daɗin da ake ji sai wanda ya shiga filin na an kai mahaifin alkurani wanda aka saukarwa wato aka saukarwa annabi shekara ashirin da uku kamar yadda na faɗa zai fa shekararsa goma da watanni ya tafi alkurani kuma sai da aka samu alaramomi daban-daban suka yi ma intabi daban-daban akwai ran da alaramomi shida suka ma intabi nan ke suna da yawa akwai lokacin da alaramomi daban-daban aka yi ma intabi to ko shakka babu ni iya sanin da ne na san ba wayo na bane wata ina wani abu ne Allah ya karba ya saka min da wannan to saboda haka ina roƙon Allah dan sunayen da kyawawa da tubobin sa madaukaka kowa Allah ya dadada masa rai da irin wannan farin ciki Allah madaukakin sarki ne ta azurta mu da ƴaƴa ma da ta alƙur'ani su kuma ƴaƴan mu Allah ya kula da su Allah ya kare su Allah madaukakin sarki ya shirya mana su ya tsora sa hanya madaidaiciya duk wanda yake da damuwa Allah ka sani muna tawassuli da ayyukan mu na alkhairi Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka duk wanda suka yi mana fiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka duk abin da muke jin tsoro Allah ka kula ka iya mana shi اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عصاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين